والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كان متى تقص قوات رمضان شكرا تدبو ديا دري هدو da talatin da biyu hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine ya dace da takwas ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka na suratu al'an'am idan ba ku manta ba jiya mun tsaya ne akan aya ta 121 yau za mu tashi akan aya ta 122 ba mu kai ma nan ba za mu mun tsaya ne akan aya ta 118 za mu tashi akan ta 119 bismillah al-rahman
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم إن ربك هو أعلم بالمعتدين
idan ba ku manta ba jiya cikin taimakon Allah tabaraka ta'ala um, mun yi magana akan dangane da cin yanka da Allah madaukin sarki yayi magana aka yi fakulu min ma zikir ismullahi alai Allah ya ce ku ci duk abin da aka ambaci sunan Allah akai to ku ci wannan abu min ma zubiha ala ismillah in kuntum bi ayatihi mu'minin in dai har kun yi imani da ayoyin Allah tabaraka ta'ala sai ce wa malakum Allah ta'kulu mimma zukira smullahi alai me ya same ku me ya faru me yasa ba za ku ci abin da aka ambaci sunan Allah akai ba menene dalilin ku da za a ambaci sunan Allah ba za ku ci ba وما يمنعكم من أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه من الذبائح ميسا بلاكوشي أبن أكا أم بجسونا ألا أكا ينكابا وقد فصل لكم ما حرم عليكم الحال أن يمكو بياني دلا دلا أبن أكا حرم تامكو فصل الله ما حرم عليكم باب أبن ألا يا حرم تامكو فاتي أن يمكو بياني دلا دلا أكن سا تميسا kuke kin cin abin da aka ambaci sunan Allah a kai can ba Allah ya gaya muku ba hurimat alaikumul maitatu wad dam wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairi Allah bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma zakkaytum wa ma zubiha ala an-nusubi wa an tastaqsimu bil azlam ala tadhalikum fisq kaga an bata muku sunan an lissafo muku ababen da suke ba halarta ku ci ba to a ciki akwai wannan akwai abin da aka ce an ambaci sunan Allah kar ku ci shine wa qad fassalallahu wa yani Allah ya muku bayani dalla dalla lakum ma harrama alaikum illa ma turirtum ilai sai dai abin da kuka fada cikin tsananin larura da bukata wannan kam in dai larura mai tsanani da kuka shiga cikin halin ittirar to wannan kwa iya ci shine illa madturirtum ilai halalun lakum inda al-ittirar ya zama halal ne a gare ku yayin da larura ta kama ku amma in ba larura ba ne ba za ku ci mushe ba kenan to shine Allah tabaraka ta'ala yake cewa wa inna kasiran la yudilluna bi ahwa'ihim bighairi ilm da yawa yawan mutane la yudilluna suna batar da kawukansu ko suna batar da wasunsu bi ahwa'ihim da soye-soyen zukatansu bi ghairi ilm ba tare da ilimi ba kamar yaya yayin da suka hana kansu su ci abin da aka ambata da sunan Allah a daɗin fa abin mamaki abin da zai baku mamaki shine abin da aka ambace shi da sunan Allah sai su ƙi su ci amma kuma sai su ci mushe a za ku iya tuna hujjansu hujjar tasu ita ce yaya za a yi ku ci abin da kuka kashe da hannunku kuma kuma ku ce ba za a ci abin da Allah ya kashe ba to shine Allah ya ce idan kun biye da yawa yawa masu ra'ayyuka irin waɗannan to suna batar da mutane da soye-soyen zukatansu don gaskiya wannan son zuciya ne ra'ayi ne inna rabbaka huwa alamun bil mu'tadin kuma lalle Allah shi yafi kowa sanin waɗanda suke ƙetare iyaka suke ƙetare haddi alladhina yujawizuna al-halala ila al-haram waɗanda suke ƙetare halal su tsallaka su shiga haram to shine Allah ce a aya ta gaba wa zaru وذروا ظاهر الإثم وباطنه na'am إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون kafin mu zo kan wa zaru zahiral ismi wa batina yana da kyau mu tattauna akan abin da ya shafi yanka na musulmi yanzu kaga daɗin su hujjarsu ta ƙin cin yankan musulmin shine su suna ganin musulmi su suka kashe shi mushe kuma Allah ne ya kashe sai suka fifita cin mushe akan cin yankan musulmi da suka ambaci sunan Allah daɗin musulmi eh, bai ɗaya ne aka sani ba wani bambanci tsakanin wancan ba wani bambanci tsakanin wannan kawai duk mutum musulmi da ya ce la ilaha illallah yana sallah yana azumi yana zaka bai tauye wani abu daga cikin rukunai na musulunci ko shika-shiken musulunci ba fa huwa muslim musulmi ne babu jidali ba a kora to yanzu kuma abubuwa sun- sun caccakuɗe an samu saɓani da yawa rikici ya shiga cikin al'umma da saɓani na aƙidu da saɓani na ra'ayyuka har ma da saɓani na siyasa duka duk ya harada duka a ciki to an an kai ga wasu ba sa cin yankan wasu a cikin musulmi din wannan musulmi ne wannan ma musulmi ne to amma wani ba zai ci ba zai ci yankan wani ba wannan bai yadda da wannan ba wancan ma bai yadda da wannan ba ni dinan da nake muku karatu akwai lokacin da na ɗebi shekaru da yawa ina zaune a wani gari shekaru da yawa fa ba bana cin bana cin nama sai kifi saboda me dalili shine waɗanda suke yin yankan ba ba mutane na bane amma ni a lokacin na san ban da aya ban da wata hadisi wani hadisi da ya hana illa dai kawai abinda na ji malamai suna faɗa cewa kada a ci din ba na manta akwai lokacin da wata rana muka je wani gida aka kawo mana abinci haka irin ziyara haka to daman da na zo in da a ci abincin sai in duba in dai da nama ba zan ci ba saboda duk garin gaba ɗaya ban yarda da yankan kowa ba to wata ran aka kawo abincin da nama a ciki kuma ya aka ya aka ta kuskure dai ban lura ba sai na sa na- na na ci ina ci sai na ji kashi a yi soja na amayar da abincin nan duka na'am kuma wannan shine abin da na fahimta kuma abin da ni na gane a wannan wato lokaci din to daga baya kuma bincike bincike tunda da adam kullum yana dan dada bincika wanda yake sha'awar ya bincika din kuma mai karatu yana yin karatu in yana da sha'awar ya din sai na fahimta kamar yadda kuma wasu malamai da yawa suka fahimta suka nusar da ni cewa al'amarin wato yanayin zafin bai kai har haka ba gaskiya wannan sabanin fahimta din ba ta kai har ka ce ba za ka ci yankan mutum ba don duk wanda ka ce fa ba za ka ci yankan sa ba to arne ne cikakke a wajenka to a nan gurin menene yake hana ka ciyan kan mutum wani ba za a ciyan kansa ba ga ka'ida nan sai a rike ta duk mutumin da yake musulmi ne inda yana kalmar shahada kuma bai rusa wani abu cikin cikashen musulunci ba to ya halatta ka ciyan kansa amma wanda ya ce bai zai ci yankan wani ba to wanda ba za ka ci yankansa ba to sai dai in kafiri kafiri ne wannan wannan kafiri ne in je yanka ba za ka ci ba to kafiran ma akwai maganganun malamai akan ahalul kitab kirista dan qur'ani ya ce wa ta'amul ladina utul kitaba حل لكم وطعامكم حل لهم abincin kirista in sun ba ku halal ne ku ci haka kuma abincinku in sun kun ba su halal ne su ci ba wannan magana nake so in ce yankan kirista ko ba yankan kirista ba shi da mini ba yanzu mu kare akan yankan musulmi dan uwanka duka samu sabanin fahimta to shi ne za ka ciyan kansa shi ne ba za ka ciyan kansa ba a ka'ida ta shari'a dukkan mutum musulmi za ka ciyan kansa musulmi shi ne wanda ya ce ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah a kama salata yi sallah kuma ya bada zakka kuma yana azumi yana fuskantar gabar yana ibada to wannan musulmi ne yaushe ne ba za ka ciyan kansa ba sai in ya zo da wani abin da ya warware wannan musuluncin gaba daya wanda aya da hadisi ta nuna wannan abin da ya yi din ya zama kafiri ba musulmi ba ne har a gaban Allah za ka iya tsayawa ka kare wannan dalili naka to ba za ka ciyar kansa ba to amma mutum zai iya yiwa ya yi abin da ya warware masa musulunci in ya ce la ilaha illallah kuma fa ya sake dawowa ana fahimta na da kyau ko ba matsala ne na cewa ga garin mu ba ɗaya ba unguwar mu ba ɗaya ba jama'ar mu ba ɗaya ba mun samu sabanin kungiya da shi shi dan jama'ar kaza ne mu yan jama'ar kaza a ba wannan matsalar bane ba nan za ku duba ba mun sha faɗa muna maimaita in dai kace kai mai nayi matsala ce ta kungiya in mutu yana kungiyar ka yana tare da kai shine musulmi to gaskiya za ka samu matsala fa saboda akwai inda za ka je kwata-kwata ma ba su san da kungiyar taka ba a duniya kuma su ma musulmi ne ko ko za ka ce duk duniya in dai ba garin ku ba ba jama'ar garin ku ba ba musulmi sai ku kuma a garin na kuma sai yan bangaren ka sai yan kungiyar ka kasashe da dama a afirka ma da dama ma ba su san da kungiyar ka ba to abun fahimta ne mutum ya zama yana da kyakkyawan fahimta na kwarai ko da ko bai yi rijista a cikin kungiyar ka ba shi musulmi ne wanda yan uwa ya kamata su fahimci wannan wato kullum muna takaita tunaninmu ne a iya garin mu a iya inda muke sai muke ganin duk duniya din haka take gaba daya kuma ba haka bane yanzu ko wani gari zaka je a cikin nan Najeriya haka in ka je wasu biranen za ka dade kana kewayawa ka ga masallaci da aka rubuta sunan kungiyar ka ba za gani ba kawai musulmi ne to abinda mutum zai iya hutar da kansa shine duk lokacin da baka ga wani abu na shirka ɗarar a tare da mutum ba baka ga ya aikata bid'a ƙarara wacce ta fidda shi daga musuluncin ba dan bid'a ma kala kala ne akwai bid'ar da idan ka yi ta mukaffira ce tukhriju anil milla kana aikata ta ka zama kafiri akwai kuma bid'a da za ka aikata ta baka zama kafiri ba yanzu misali kurin dan mutum ya zo ya tara jama'a a gidansa ya yi taron suna da ta safe ya tara mutane ya raba musu goro ya ba su abinci suka ci lalle ya aikata abin da annabi bai ce a yi wannan din ba in za a tara in za a yi suna manzon Allah bai ce a tara mutane a taron suna ba sunan abin da ya bid'a amma wannan bid'ar ya ta da shi daga musulunci ba ta da shi daga musulunci ba to baka da dalili dan yayi wannan abun ka ce ba za ka bi shi sallah ba wannan bid'ar wannan bid'ar kai da kake yi to da yawa ai ko da kake ganin ba za ka bi wanda sallah ba kai ma in an biyo an lissafa ka akwai bidiyoyi da yawa da kake yi ga misalai in an zurfafa ma za ka yi kafirci yanzu da yawa a cikin malaman sunna akwai wanda in an zo gaishe sai a kame haka kuma suna gani kuma suna jin daɗi wannan kamewa da ɗan agaji ko ɗan hizba yake yi daga ina ka samu shi ku faɗa? ha? daga yahudawa ko ba ku faɗa ba ma daga yahudawa ne wannan wannan in ya zo salutin da ake haka daga ina aka samu shi daga yahudu to amma su waɗanda suke yi suna yi ne da kyakkyawan niyya don girmama malaminsu kamar addini suka ɗauke shi don wani magani yake yi haka ma zai samu lada don ya girmama malamin sun ji an ce girmama malami to wannan abun fa in ɓambi keke da keke ma kafirci ne in aka biyo aka biyo aka biyo zaren in aka ce keke da keke za a yi to na abun kafirci ne to dan Allah nawa nawa ne cikin malaman sunna da ake yi musu haka to shi ma sai a ce duk wanda ya wannan da ka ji wazi yau sai ka ce ba ka bi sallah ba na'am yanzu a masallatanmu da yawa akwai waɗanda an yi masallaci ana rubuta la ilaha illallah muhammadun rasulullah ayatul kursiyu a kewaye a kwalliya ko ku je ku duba littafan da malamai suka bayani akan bid'ul masajid bid'o'i da ake a cikin masallatai duk wannan abubuwan bid'a ne dan a zamanin annabi babu amma kuma kaga har masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a yau akwai shi amma kuma baya nuna cewa daidai ne shafa kwalliya da ado a masallaci a liƙa wannan a makala wannan fitilu masu ban ƙaye da ɗaukan hankali da fenti mai ado da kwalliya da abin waye da sauransu duk yana cikin bidiyoyi dan manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi yace ma umirtu ba umarce ni ba da kyalkyale masallaci ba a ce na rinka kwalliya ta fice a cikin masallaci ba duk bidiyoyi ne to duk wannan mutum sai a ce ya zama kafiri ha to a dan yi a hakuri sai a dan sauki dan akwai abubuwan da kai kaga yanzu a masallaci ba ana yin dan dakin liman din nan ba to masallacin annabi lokacin da yake babu wannan dakin liman din ko akwai to me yasa kuke yi shi ma sunna ne mun kara muku wani mumbari da ake takawa hau matattakala mumbarin manzan Allah step biyu ne da shi duk wanda ya kara na uku haka malam na Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya faɗa Allah masa rahama cikin bincike da ya akan yana littafi da ya bayani akan bidiyo masallaci wanda ya kara taki daya akai yayi bid'a me dalili na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mataki biyu ne kuma kai dan sunna ne dan bin annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam kike da yayi to kai iya abin da annabi yayi ta yaya akwai gyare-gyare dole sai mun yi hakuri. yanzu idan ka zo dangane da sutura ma kanta shi yasa ni ba na so mu rinka ɗaukan makami a ɗauki ɓangare ɗaya a ta bashi wuta kuma a manta da wasu abubuwa akan wando kawai akan wando sa wando kawai in kaga dama in wannan harkar zafin za ka yi to ba za ka bi mutum masalla ba na'am ga hadisai nan kuma a ji a daɗa bincika a karanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi kurin koma nan cikin littafin riyadu salihin kar ma ka je ko ina kitabul libas annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya sa wandonsa ya wuce idan sawu to abin da yake daga idan sawun i kasa wuta ne ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار duk suturar da ta wuce idan sawu ma'abucinta dan wuta ne yanzu sai in rike wannan hadisi idan na ga wandan ka ya wuce idan sawo kawai sai in ce baran bi ka sallah ba masallacin ka dan kai dan wuta ne jama'a kuna tare da ni a wata riwayar manzo Allah yake cewa wanda ya bari dan girman kai ka gane ko la yanzuru Allahu ilaihi wa la yuzakkihi wa lahu adabun alim Allah ma ba zai kalle shi ba ba zai tsarkake shi ba yana da azaba mai radadi kuma yana wato yana da azaba mai radadi cikin fushin ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda yi wannan nawa nawa ne i lil kibr dan girman kai to nawa nawa ne suke sa kayan dan fadin rai da girman kai din da nuna isa din kuma yana jan kasa kuma alkabba sama limamin ka watakila tana jan kasa kuma amma ga abin da annabi ya ce Allah cewa mai wannan abun ko kallon sa Allah bai zai ba kiyama to shi kuma wannan hadisin shi ma mansuhi ne Allah ya goge shi ne idan aka biye irin wannan komi mutum ya kace ba za ka bi sallah ba komi kai ma idan an zo Allah ba kai labari ba to abin da ya kamata mu yi shine yan uwana kamar yadda ake faɗa kullum lokacin karatu yayi da ya kamata mu kokari mu shiga makaranta mu yi karatu kuma mu yi adalci cikin da'awa din akwai abin da mutum zai aikata na sabo ne duk waɗannan abubuwan da gani laifi ne dan mutum ya sa wandan sa ya wuce idan sawu yayi laifi ya saba Allah yayi zunubi yayi kaza kaza ya laifa laifi amma baka da hujjar da zaka ce ba zaka bi sallah ba kuka ce ya zama kafiri akwai da yawa abubuwa da annabi yana yin su karara kuma yanzu an zo ana yaƙar su hadisin bukhari hadisin muslim hadisin abu dauda hadisin tirmizi yanzu in za a bi karatu na keke da keke in aka ce wanda ya fito ya yaƙi abin da manzan Allah ya aikata mai hukuncinsa me za a faɗa to amma da za a zo a baje abin a faifayi sai a ɗauko kaza annabi yana yi ina dalili hadisin sahihil buhari kaza manzo Allah yana yi ina dalilin hadisin sahih muslim hadisin abu dauda hadisin tirmizi hadisin nasa'i sai ga abun kararra gashi na a fili dalla dalla amma an hana mutane yi me dalili kudin saboda wasu mutane suna yi kuma ba a so ku yi kama da waɗannan mutanen wai dole a saba a garin nan mun tashi wallahi muna yara ƙanana ana tatta'awa ana tafiya akan akan akan akan akan sunna alhamdulillah daidai gurgudu wallahi a ruka ake jefa muna tafiya wa'azin ƙasa a ruka ba ma iya takawa ina tunawa da yawa akwai abokanan mu anan za su iya tuna wannan komi daya ba wani bambanci kuma da ayoyi da hadisai aka yi da aka tafi kuma daga baya kuma an zo an caccanje wani abu kurum haka kurum saboda wani baya son wani abu kurum sai ya ce an canja wannan dokar yanzu an daina sallah ma an mata kwaskwari ma an gyara ta da kaza ake yanzu a canja a daina yin kaza a dawo ana yin kaza saboda su wane suna kaza kar ku yi kama da su wane kuma zamanin manzon Allah ya wuce kuma babu annabi a cikin malamai ko akwai annabi babu to kaga in ka lura sai ga an rabo mutane ne da wani da wata da'awar kuma an zo an dada dasa su akan wata da'awa amma ba su farga ba na sha faɗa kullum abin da nake maimaita ba abin tausayi irin mabiyi mabiyin da ba ya zuwa makaranta mabiyin da ba ya karatu mabiyin da ba ya yi wa kansa adalci kurin idan malam wani ya ce kaza kurin ya yadda ya karba shi ba isa a canja mai ra'ayi akan ra'ayin malam wani ba to mu yi hakuri da junanmu mu nemi gaskiyar kar mu yi fada da juna kada mu yaki da juna wallahi wannan da awar abin da ke kira shine a samu maslaha da kaunar juna mu yi yan uwantaka ya fi daɗi al-ikhwan al-muslimun yan uwan juna musulmai innamal mu'minuna ikhwatun musulmi yan uwan juna ne fa aslihu baina akhawaykum ku gyara tsakaninku in ba mu gyara gida ba waje ba zai gyaru ba dole sai mun yi kokarin gyara gida shine Allah ce ku daina dukkan zunubi na fili da na boye wa zaru zahiral ismi wa batina dukkan zunubi duk wani laifi na fili da na boye a daina kada mutum ya zo ya nuna wa mutane shi mai tsoron Allah ne a fili ya kewaye ya kewaya kuma ya zo ya nuna ya je yana barna a boye ku bi Allah ku bi manzan Allah ba kyau sata ba kyau zina ba kyau sai a je a kewaya a samu mutum babban mazinaci ne a shi kaga wannan wazaru zahiral ismi wa batinahu ta haushi jama'a ku daina caca ya kaza kaza kaza kana ta wa'azi sai a je a ga wata rana akar maka lawo ga hular sama a gurin yan caca duk wani abu da ka sani na barna a fili da uwai ka daina kuma mai tsoron Allah shine ke daina abu ko ana ganin sa ko ba a ganin shi daidai ne kuna ganin sa daidai ne ba kwa ganin sa daidai ne kawai malamai suka ce zawazaru zahiral ismi wa batinahu ana nufin az-zunub kullaha duk zunubi ku daina dan zunubi ko dai a yi shi a bayyane ko dai a yi shi a boye ne ko ba haka bane wasu suka ce zahiral ismi shine abin da gabbai suke aikatawa a fili na zunubi takawa aje a shagiya takawa aje a yi caca takawa aje a yi fada takawa aje a yi barna a yi zina to me na ne kuma abin da zuciya za ta kulle maka ta zuga ka kai barna ta zuga ka kai ta'addanci ta zuga ka kai cuta wannan shine batin wasu suka ce wa zaru zahiral ismi ku daina zina shine zahiral ismi ku bar zina dan da yawa ma cikin malamai sun fassara wannan ayar zahiral ismi shine al-ilanu bizina bayyana zina to menene batinahu ku daina boyewa kuna zina kamar ya bayyana zina akwai mutumin da zai zauna a dandali da shi da abokanansa yana ba da labari cewa wance wance a gari ai yayi lalata da ita wance ma ya gama da ita wance ma ya gana da ita kai akwai wanda yake gaya wa abokin sai da kikirjin sai ce kai mutumin banza karamin mazinaci yace ai shi yayi kaza kaza kaza huwa yaftakhiru bi hada yana alfahari da wannan cewa shi tacaccen mara mutunci ne kamar yadda yanzu a fili za ga mutane mutum zai zo dauki mota ya wanke ta kwalliya kurin ana gani ya je dauki yarinya a mota ya fita wani wani renin sa ma ya kai a cikin garin su ma mahaifarsa nan zai yi wani kuma yana dan jin kunya batsina hudin sai ya dan dauke ta ya billira da ita ko kalcingo wanda yake matsoraci ne sosai ya kara da ita wataƙila ya shigar da ita wajen bamban ko kuma in yayi ta hanyar Kano Kano din ya je wajen duku ko darazo ya tsaya ya je barnar su idawo kaga wannan zahir da batin zahir wanda yake a fili an sani akwai mutanen da sun lalata 'ya'yan mutane a gari an sani in dai ana lissafa mutane mazinata to dole a sa su a ciki in ba a musu wannan in ba sa su a ciki ba ba a musu adalci ba saboda mabarnata ne yan ta'adda ne to duka wannan da su Allah yake magana a kiyaye kada ka zamanto bawan da ana buga lissafi da kai a gari wajen barna wallahi akwai abin tausayi ranar da aka tattaro gawarka aka dora ta akan makara ranar ƙarya ka ta ƙare wallahi ba abin da zai raba ka da mala'iku su maka ɗan karen duka babu shi kuma matsala mutanen da ka tafi ka bari wataƙila ƙanwarsa ka ɓata wataƙila yarsa ka ɓata wataƙila wani uwarsa ma ka ɓata wataƙila wani danginsa ka ɓata wataƙila maƙotansa ka ɓata ba za su iya buɗe baki su ce maka Allah ya maka rahama ba ga wannan bala'i ga wannan zunubi sannan kuma ka je ka tarar da masifa a kiyama sannan kuma 'ya'yan da ka kyankyase ka bari su ma kuma miyagu za su zo su bi ta kansu dan an faɗa man zana zuniya bihi walau bi khifari darihi wanda ya zina wallahi sai an yi zina da nasa wallahi ko da a katangar gidan shi ne mazinata ku shirya ku ji da kyau ku yi da yawa ko ku yi kaɗan duk wanda ya zama aikinsa lalata 'ya'yan mutane bismillah ko yana raye ko baya raye in Allah ya so da za a zo a ɗauki yarsa sai an ji an lalata ta alƙawarin Allah ne da ka ko dan mutunta 'ya'yanka ma da zuriyarka da za ka yi a baya ai gwanda ka kame wai me ke jikin kashi ballantana a daure shi wai kashi ne wai aka tara shi wai dan kada abin nan bari a daura masa igiya a daure shi a daure kashi ko a bata igiya to me yake cikin zina ballantana a yi ta ga halal malam ga mata a gari masha Allah tabarakallah sun fi mu yawa ga ba wahala Allah ya rufe asiri aure a garin nan akwai sauki saboda akwai sauki mana ku gode wa Allah Allah kuwa kun da nan da yawa an kori al'ada da bidiyoyi ko bid'a tana jin tsoron garin nan sosai to sunnar ma kanta tana shan kashi ballan tana bid'ar ai sai a gode wa Allah to a daina zina wasu suka ce wa zaru zahiral al-ism shine um, larabawa da sun kasance suna son zina babba daga cikin larabawa in zai zina sai ya ɓoye dan karabiti kuma talaka miskini shi sai ya bayyana sai ce ayo me ma dan nayi kowa ya gani ba da wani aibu amma manyan sai su dinga ya boye to shine Allah ya saukar da ayar yake wa zaru zahiral ismi wa batina Allah ya haramta da na manyan mutanen da na ƙanana duk Allah ya ce haramun ne wasu kuma suka ce akwai larabawa da suke da al'ada ta yin dawafi tsirara to shine Allah ya ce wa zaru zahiral ismi ku daina yin dawafi tsirara sai ga balarabe sai tsirara zigidir haihuwar tsohuwarsa da ta haife shi wala ya zo yana kewaye ɗakin Allah uriyanan to shine Allah ya hana wannan to abun mamaki wannan kaji na maza ko su kuma mata idan dare yayi sai su zo suna dawafi su ma tsirara maza za su yi dawafin su tsirara da rana mata kuma sai su zo su yi dawafin su da daddare su ma tsirara shikenan cap cap da cap komi sai ti kenan yayi daidai to shine Allah saukar da ayar ya hana to irin waɗannan maganganu malaman tafsiri suke cewa gaba ɗaya ayar ta wanke su duk tana nuna cewa wannan din haramun ne gaba daya duk laifuffuka ne ba yadda da su ba innal ladhina yaksibuna al-isma lalle waɗanda suke aikata laifi da zunubi ba su tuba suka daina ba sayujzauna bima kanu yaqtarifun za a yi musu sakaya a ranar tashi alkiyama dangane da abin da suka kasance suna aikatawa na laifi da sabon Allah a cikin duniya Allah ya tsare mu na'am ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق haka وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم haka وإن أطعتموهم إنكم لمشركون sai Allah ya sake dawo da mu yake cewa wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alai ku daina cin abin da ba a ambaci sunan Allah akai ba duk yankan da aka yi ba a ce bismillah ba kar ku ci duk yankan da aka yi ba a ambaci Allah ba kar ku ci akwai waɗanda suke yanka ba sa ambatan Allah ko musulmi ko ba musulmi ba ko waɗanda kafirai suka kashe waɗanda ba musulmi ba su su kashewa suke akuya ba wai ba sa cin aw- awaki ba akwai inda harbewa suke akwai inda kuma dukanta suke akwai inda murɗe mata wuya suke in kaza ne kuma sai a sai a yi mata majaujawa a buga ta na kilam kashe ta ko shi kenan a ci to tunda ba ambaci sunan Allah ba ku ci ku musulmi wa innahu la fisqa yin haka din fasikanci ne fita ne da daga yi wa Allah da'a duk wanda yake cin abin da ba ambaci an- sunan Allah ba to hakika lalle ya aikata fasikanci yawa kuma abin da ake nufi da alfisku shine al-khuruj an ta'atillah fita daga yi wa Allah da'a wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim Allah ce lalle shaidanu suna yin wahayi ga ainihin masoyansu mabiyansu li yujadilukum ba dan komai suke wannan ba sai dan su yi jayayya da ku wa inna shayatina la yuwaswisuna ila awliyaihim min al-mushrikina li yujadilukum shaidanu suna sa ra'ayi na waswasi ga abokanan gabar ku ko ga abokanan kiyayyar ku kafirai mushrikai dan su yi jadi- jidali da ku kamar yadda aka ba da labari jiya cewa suna ta kawo shubha cewa eh, ya za a zo a ci abinda musulmi suke ta kashewa a ki a ci abinda Allah ya kashe kenan an fifita abin Allah ai abin mut- mut- mutum kenan akan na Allah to ana yin wannan dan ku ku yi jidali ku yi fada ba a so kuma wa ina muhum idan kuka yi musu ta'a fi aklil maita wajen cin mushe musulmi ya zo ya ya- ya bi kafiri ya ci mushe ya bi mushrikai ya ci mushe innakum la mushrikun to ai kuma kun zama mushrikai fi dalilun ala anna man ahalla shay'an mimma harrama Allah aw harrama ma ahalla Allah wa huwa mushrik aya tana nuna mana duk wanda ya haramta abinda Allah ya halatta ko kuma ya halatta abinda Allah ya haramta to ya zama mushriki dan me dan yayi tarayya da ubangiji wajen haramtawa ko halattawa cewa halal ne aikin Allah ne haram ne aikin Allah ne ku yi aikin Allah ne kar ku yi aikin Allah ne to shi din sai ya zo ya saba wa ubangiji Allah ya ce kar ku yi shi kuma ya ce ku yi Allah ya ce ku yi shi kuma yace kar ku yi ba yayi tarayya da Allah ba innakum la mushrikun kenan kun zama abokin nan tarayya da ubangiji kun zama mushrikai kuna shirka kenan wannan aya din tana nuna mana haramcin mu ci abin da ba a ambaci sunan Allah akai ba imam ata Allah masa rahama cikin tabi'i yake cewa wannan aya tana magana ne akan haramcin yankan da ake yanka wa gumaka ka san mushrikai da suna yi wa gumaka yanka sulata da uzza da manata da thalithata al-ukhra sai a zo a yanka da sunanta in za a yanka dabban sai a yanka da sunan gunki to haramun ne mutum musulmi ya ce da za a samu wani kafiri ya yanka abun yanka da sunan wani to haramun ne ya ce haka a cikin musulmi kuma akwai waɗanda suke da'awar musuluncin sai su zo su yanka da sunan aljani shi ma nan ba za a ci ba ko su yi yanka da sunan wani malami saboda matsayinsa ko darajarsa saboda ɗaukakarsa ko yana da karama ko yana da walittaka ko yana da kaza shi ma nan ba za a ci ba kuma yadda a yanka da sunan wani Allah shirka ne duk wanda ya yadda cewa maimakon ya kira sunan Allah shi gwanda ya kira sunan dan adam a maimakon kiran sunan Allah a wajen yanka ya ce na dan adam ya fi ita wannan ya yi shirka da Allah to ba za a ci yankansa ba sannan kuma za a yi mai wa'azi ya tuba in bai tuba ba to kuma yana nan kan cewa shi mushriki ne akwai masu yi da sunan bokaye masu zuwa gurin bokaye masu neman tsafi masu neman sihiri ko magani ko dai masu sarauta ko masu mulki ko 'yan siyasa ko 'yan kasuwa ma ko ma'aikata gwamnati da suka yi nanake ofisoshin gwamnati ba su so su sauka duk simfi-simfi nau'i-nau'i na mutane irin waɗannan suna da alaƙa da bokaye shi yasa yanzu malaman da suka fi kowa shanin suke samun alheri su ne malaman da suke bokanci in dai malami ya iya surkulle da kulumboto to gaskiya zai samu kuɗi a ƙasar nan gaskiya amma wai ka zo kana jan aya kana fasa hadisi kana faɗin gaskiya ka gama faɗin gaskiyarka naira ɗaya ba za su baka ba amma in dai zaka ce a ku zo a duba muku wannan mulkin fa dole sai an yi kaza sai an yi kaza to shikenan a nan gurin a nan gurin na sani la'alla ya zo ko bai zo ba ɗaya ne daga cikin abokanai na a garin nan yake bani labari sun taɓa zuwa wani wuri suna neman mulki na siyasa ne ina so kuma Allah ya tuno da shi zancen da suka je gurin malamin da shi da abokanan suka je sai malamin ya ce ba za a samu wannan abun ba sai an rasa rai kamar ya shi abin da aka gaya mai sai yi darru sai malami ce ai ba wani abu ne dole sai an rasa ran mutum guda aikin da zamu muku sai an rasa rai sai ce a shi gaskiya in dai za a yi kisan kai shi shi baya so sai abokanan tafiyar suka ce kada kai kafiya shirme da Allah a kara maka Allah kurin a mana aiki ya za a yi suka ce su su su rasar da ran a wurin su ba wani abu bane ku nutsu da ke wannan magana fa da ni ne da shi muka yi magana karka dauka akwai wani mai riwaya a tsakiyar ballantana ka ce ko da ifi ne ko waye yace shi gaskiya bai zai yi ba su kuma suka ce ai musu aikin su yace da gashi dai dan tukui ko dubu talatin ne ko ashirin ne ba shi yace gashi dai kullun ai musu addu'a kuma wannan mutumin da nake gama ahlus sunna ne iyaka yan zafi ne ma sosai to amma tun da an zo nema ne shi mutum dan siyasa yana da mutane da yawa akwai masu ba shawara akwai yan bangaren can akwai yan bangaren can wasu sai kai ka je fa ma aiki ka ji ka rabu da hayaniyar mutanen garin nan dole sai an maka aiki in ba da dafaffen imani da kake cewa zai to bari mu je a dan duba a gani to kaji ashe akan ce a yi sihiri a kashe mutum dan neman mulki kuma ana yi wasu ma Allah cinyewa suke yi ma romo ake musu sosai su ci su more su sun sani in an yi wannan karatun su sun fahimci ina aka sa gaba amma kuma wallahi saboda soyayya da kauna yan uwa kuke gare mu ba baki kuke ba wallahi idan muka yi shiru ba mu gaya muku ba saboda dan abin da za ku makula so ku dan dunkulo ku miƙo mana a lokacin siyasa da zaɓe muka yi shiru mu gaya muku ba wallahi na tabbatar nan da kuka fahimci gaskiya za ku tsine mana albarka amma gwanda a karanta muku ko ka yi karatun ta nutsu ku fahimta ku gane la'alla kwa dawo kan gaskiya da yawa akwai da suka nemi mulki ba su kashe kowa ba kuma ba su yanka dabba da sunan kowane aljani ba kuma sun samu malam ta kai ga yanzu dan kasuwa mai shago fa idan ya ga dan uwansa ya fi shi kasuwa fa sai ya je gurin boka ya ce a masa aiki wallahi wajibi ne malamai su dawo su ci gaba da wa'azi akan tauhidi su kori shirka da bid'a su tsaye da tauhidi akan shago wani ya fi ni kasuwa to ya za a yi ni da kaina akwai mutumin da wallahi babban mutum ne dan kasuwa ne a cikin manya-manyan kasuwa ma na Kano ni da kaina na je na yi masa ruqiyya ka san me suka masa makanta shi suka yi amma ba makanta da idon ya rufe ba ga idon nan kuru-kuru amma wallahi baya gani da ya tashi yayansa za su kai shi kasuwa a motar nan tunda shine yoga kwata babban alhaji sai dai a zo a yi ta ɗiban kaya ana abin nan shi lissafin kuɗi yake masa wallahi sai suka yi masa sihiri suka hana shi zuwa kasuwa yayan suna cewa za shi kasuwa sai ya fashe da ihu ya ce a duniyan nan babu abin da yake gudu irin a ce ya tafi kasuwa muka zo muna masa karatu muna karatu sai yana cewa ga sunan ga sunan ga tarwada ga tarwada ga ga wuta ga wuta kuma amma in zai shiga ban daki sai mai jagora baya gani sun makanta shi ba sai ka zo kasuwar ba za ka yi hada-hadar kudin kuma duk wannan fa duk a cikin wannan al'umma ake yi yanzu da Allah malam ba kamata ya mu tsaya mu magance wannan matsalolin ba kaga malam mutum yana zuwa masallaci yana zuwa gurin karatu yana zuwa gurin ibada da harkar duniya ta zo malam sai rufe idansa kullum sai bulayin mushrikai ya bulayin bokaye ya bulayin matsafa ya bulayin masu bugun kasa sai an je an gama abun sai ya dawo kuma masallaci ana sallah da shi subhanallah ware da gaske wallahi hada khata wannan kuskure ne ba daidai bane Allah madaukin sarki ya yi bayani yana cikin sharri sharri na ainihin wato kimbin Allah idan baka bi Allah ba ka bi dan adam yanzu waɗannan masu irin wannan ɗabi'u ina ce dan adam ina ce Allah suka ɗibi ba sun da suna yi wa dan adam bauta ba akwai wanda za a sa shi ya yi tsirara haihuwar uwarsa ya shiga kasuwar garinsu tsirara karfe uku na dare ya zagaya an ce in kai wannan zaka samu mulki ko zaka samu kuɗi kasuwar da kake nema zaka samu akwai wanda aka ce in kana so kuɗi ya dawo manka alaji ka zama babban mai kuɗi dole ka haƙura sallar la'asar ya za a yi ce ka bar wa aljaninka akwai wanda za a hada shi da mahaukaciya ya za a yi sai ka je ka yi zina ka kwanta da mahaukaciya to za ka samu arziki wannan duk ina gaya muku kaɗan ne daga cikin sharrin bokaye sharrin su dubu ɗari a cikin dubu ɗari ko kwata ban gaya muku ba akwai wanda aka sa shi je zina da mahaukaciyar kasuwar garinsu ta gauye ina irin mahaukatan nan masu tara tsummo kara ga kwarkwata ga dotti ga wane ne kana ganin ta maukaciya da daddare in ta zo da karfi ake danne ta lalata da ita saboda boka ya ce a yi da ita to wannan ma mai sauki ne akwai wanda ake cinye su shi yasa yawanci yanzu za ga babu su duk an ɗebe su ka nemi mahaukaci baka ga gawarsa ba an gyare shi tuntuni ya shiga tukunya mutanen mu da neman kudi har almajirai ake kamawa almajiri idan bokan ya yanka ta yanka masa sai ce a ji a nemo kogoron almajiri kaga shi almajiri ta kibe masa kenan eh ta bare masa ko sai a je a kama kurin a je a danne shi da ƙarfi a kwakwale mai makogoro a je a kai wa wani ya cinye akwai wanda ake sa su ringa cin mutum an ce in ka ci mutum tsoron ka zai ji kamar yadda in kana cin maciji da ka gan shi zai gudu haka aka ba su duk wannan sharrin bokaye ne kuma babban matsala shine idan mutum ya shiga neman kuɗi ko neman sarauta ko mulki ko na abu bai da ilimin addini bai da orientation din addini to wallahi haka za a rike tukwallamansa a ita juya shi kansila kake kana samun kansila wata tsohuwar kakarka tana ƙauye za ta turo a sai ka zo an baka magani da ta turo maka rubutu kana ta sha masha Allah tabarakallah wani zai zauna in rubutun ma da a ce rubuta qur'anin ake ana rubutawa ana abin da ma to yanzu su ma sun gane business ne kawai kwanan shi a bata lokaci ne ya ya san daman kai ma kudin banza ne sai a bi shortcut wallahi kwanan sha ake samu sai a samu ruwan tafi da a tsiyaya kurin a sa alkalami a gauraya in ya ga dama ya dan toma maka fatiya a cikin tutub tutub ya tura ma gaba Allah kiyaye shi ma ya ci kudin sa kun ga duk mu ajiye waɗannan abubuwan mu dawo kan hanya ta daidai mu bi sai ci ko ba ka bane to Allah tabaraka wa ta'ala ya hane mu dangane da am irin waɗannan laifuffuka kuma ya ce mana kar mu ci abin da aka yanka shi ba da sunan Allah ba yanzu ana in kun fahimce ni a cikin musulmi akwai masu yin yanka ba da sunan Allah ba yanzu kaga wanda ka fahimci ya yanka abu ba da sunan Allah ba ba za ka ci yankan shi ba akwai masu kiran aljanu ya kamka ya ilu ya damda ya ilu ya sarma ya ilu ya sarma kanda ya kanda kanda ya wace ce ga sunan dai sunan hauka shi za a kira a yanka akwai masu yanka jaki akwai masu yanka dan maraki akwai masu yanka jaka ta mace akwai masu yanka jakin baki ba za a yanka jaki ashkala ba sai dai a yanka bakin jaki akwai waɗanda an zo yanka jakin sai dai a yanka shi ta ƙiya akwai waɗanda sai ba za a yanka shi ba ko ta iya ko ta gaba rami za a tona a binne shi kai mala ana barna akwai mutumin da yake gami cewa wallahi a gaban sai ga ana yi zakara mala shi wannan da aka ba shi sihirin yanzu nan fa Allah yana faɗan kar ku ci abin da aka yanka ci ba da sunan Allah ba ya tabaraka wa ta'ala yanzu akwai wanda ba ma yankan suke ba zakara aka samu da rai kullum aka tona rami iya zurfin zakaran aka jefa zakaran yana kekekeyar kekekeyar kekekeyar kekekeyar suka danna masa ƙasa suka binne shi sai da ya mutu aka zaro shi sai a zo a gyare naman in baka kula ba sai a zo a ji aka maka Allah ka sadaka ka je kana murna ka je ka gyare mushe ka cinye baka sani ba Allah gyara mana wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamushrikun malamai sun yi sabani dangane da yankan musulmi mutum musulmi ya yi yanka bai ambaci sunan Allah ba kaji wannan magana ku nutsu mu tafi da ko a nitsi a hankali wannan musulmi ne cikakke mai rijista da la ilaha illallah muhammadu rasulullah amma ya zo ya yi yanka bai ambaci sunan Allah ba to me ya ambata shiru yayi kawai an kama mai rago ya bi shi da wuka kawai mai kafa za ce ni ban ce komai ba to za a ci yankansa ko ba za a ci ba to da gangan ya bari ko da mantuwa wasu malamai suka ce in je mutum bai yi bismillah bai yanka abin yanka ko mantuwa ko da gangan haramun ne ba za a ci yankan shi ba wannan shine ra'ayin Muhammad ibn Sirin da Imam Sha'abi wanda ta kuskure masa yanka abin yanka ba bismillah ko da gangan ba bismillah ko da mantuwa babu maganan cin yankansa ba za a ci ba me dalilin ku ibn Sirin suka ce gashi Allah ya faɗa wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu lafisq Allah ya ce kan ku ci abin da ba ambaci sunan Allah ba fasikanci ne Allah ya ce dan mantuwa ko dan da gangan kawai ce ayin ba ambata ba shikenan kawai ka ji ra'ayin farko wasu kuma suka ce a'a tunda dai mutum musulmi ne ai halal ne za a iya ci in dai musulmi ne mana kasancewansa musulmi ya yi qualifying ɗinsa a ciyan kansa kawai wannan ra'ayin ka san nawaye ku ji ba musulmi ne bai ambaci sunan Allah ba bai ce bismillah ba amma dai musulmi ne just ya zama musulmi ya yi qualifying ɗinsa ko da bai ambaci sunan Allah ba a ciyan kansa wannan shine ra'ayin Abdullahi dan Abbas me dalili ce kawai ya zama musulmi yayi ai fadin musuluncin ai dole ma musulmi duk abin da zai ma dama bismillah ne ai ko da bai fito ya furta ya ambata ba bayan wannan ina malikawa imamu malik imamu darin hijira ina jin ai a mazhabar malikiya galiban muke tafiya a nan littafanmu na furu'a da muke yi ko su su alari ishmawi iziya risala muktasar lawali sani su mudawwana duk ba malikiya bace to a ra'ayin imamu malik in dai mutum musulmi ne in dai musulmi ne in ya yanka ko bai ce bismillah ba a ce da imamu shafi da imamu ahmad jumhurin malamai kenan sun tafi akan wannan ra'ayi to da Allah malam ka ji wannan magana kawai kasancewarsa musulmi in dai musulmi ne in dai ya yanka ko bai ambaci Allah ba za a ci ba fa ni na faɗa ba yana nan a cikin littattafai na fiqihu da kuma littattafan tafsiri da malamai suke bayani a ƙarƙashin wannan aya wasu kuma suka ce a'a bari mu yi adalci wanda ya bari da gangan yana sane ya ƙi ya faɗi bismillah in ya yanka ba za a ci ba amma wanda ya bari da mantuwa fa ya halatta a ci wannan almajiran imam ahmad ibn hanbal su suke da wannan ra'ayi kuma ma suna faɗa cewa imam ahmad din ma ya yadda da wannan ra'ayi din in dai mutum da gangan yayi kada a ci amma inda mantuwa ne kuma a ci kuma shine ra'ayin sufyan ibn sa'id ne sauri rahmatullahi alaihim to waɗanda suka ce halal ne a ciki to ya za a yi suka ce ai ayar ba tana nufin yanka ba ne sai imamu malik su shafi yi kenan ayat tana nufin wala takulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisk tana nufin ku daina cin mushe mushe ne ai ba ambaci sunan Allah ba ba mutuwa ba hatta fa an fihi kenan ayat tana nufin mushe ne ba tana nufin yanka ba ban sani ba ko kuma dai abun ya zurfi ana tare da ni wancan ra'ayin dan na san da aka ce imamu malik ya ce za a iya ci ko ba ambaci Allah ba na san za ku dan ji bawi bawi ko sai mutum ya ji kamar abin ya yi mai nauyi to abin da imamu malik ya ce wannan aya din ba tana nufin yanka ba ne tana nufin cin mushe ne allah ya hana ku ci mushe ne ba wai allah ya hana ku ci abin da an yanka shi musulmi ya yanka shi bai faɗi sunan allah ba ba shi ake nufi ba me yasa suka ce gashi na allah ce wa innahu lafisq fasikanci ne fasikanci kuma shine sabawa Allah tabaraka wa ta'ala kuma gashin Allah ya faɗa qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan ba gashi aya ta fassara ba uhilla li ghairi Allah bihi da haka aya tana nufin mushe ne na na aisha ta ruwaito hadisi ingantacce ta ce sabai sun ce ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam inna huna aqwaman hadithun ahaduhum bi shirkin ya manzo Allah ga mutane nan muna da su jama'ar mu ne ba su dade da barin shirka ba ba su dade da musulunta ba ya tuna بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا ga mutanenmu dai basu daɗe da musulunta ba basu daɗe da barin kafirci ba amma suna shigo mana da wani nama daga garinsu ba mu sani ba naman nan an ambaci Allah da za a yanka shi ko ba ambata ba za mu ci ko ba za mu ci ba manzo Allah ya ce uzkuru antum ismallahi wa kulu annabi ya ce ku din in kun zo ku karɓi naman ku yi bismillah ku ci shi kenan maganin rigima wani hadisi imam bukhari ya rawaito shi wannan wannan yana nuna mana ina mutanen da suke yin tafiya su je wani gari sai mutum ya ce a to ainihin yanzu garin nan ma ni ban sani ba akwai yan uwa ko ba yan uwa ko ya za a yi sai je yana cewa to wannan kwatar waye yake yanka wai wani ya je fa sai ya bincika kwatar garin waye mai yanka ya mai gemu ne yake yanka nan ko ko bai da gemu waye saka wala ta jassasu wani ya je zai sai tsire kurin mota ce fa tafiya hanya za shi Lagos an tsaya a wani gari ga tsire tuku ba ana sai da nama wai ya tsaya wai na waye wannan yanka mahauci ya ce kamar yaya don Allah wannan ba tsananci ba ne a addini? Allah da kalli musulmi ne yake sai da naman nan to me namunan ta masa zato dan wanka ne musulmi yanka bismillah ka ci to waye ce sai ka binciko waye yanka wala tajassasu ku daina ku zurfa ku daina zurfafa bincike fa a nan abin da nake so na ce Allah bai dora maka ba dan kayi tafiya ka je wani gari ka ga nama in dai a hannun musulmi ne ba wanda yake sai ka binciko waye ce ka ji hukunci na farko ka ɗauka ka ci kurum tunda musulmi ne Allahumma illa idan ka je hotel wanda yake ba na musulmi ba kana shakka shikenan za ka iya tambaya ka ce da su yaya wannan naman naku ana yanka muku ne musulmi suke kawo muku koko da ku kuke yankawa akwai sannan za ka yi tambaya yaya naman nan naku akwai naman alade ne a ciki ko babu dan akwai hotel din da suna hada da naman kare da naman alade da na saniya duk sai a gauraya in ka zo ka ce kai kana son abin nan naman naman kawo kawo meat kake so sai a ce a ce akwai sai a je a ware in an zo gaurayawa sai an an gane na saniyan sai a kore na kare a cire na aladen sai a dauko ma na na saniyan sai a zuba maka a ɗebo maka romo a zuba ma shi ke nan kaga sai ka gyara kayan ka kai gaba kawai to kaga nan ya kamata ka bincika gaskiya ni da kaina ya taɓa faruwa da ni wata rana a Benue a mun je a can muka yi sabis na kwafas mun je muna neman ɗan abinci haka mun fito gari ana zaga sun ka je wani hotel sai aka abu nan to galiban hotel din na wurin da muke sauka gaskiya ana yanka namomi kala kala akwai na kare akwai na alade za a ga naman aladen akwai kitse in an bude tukunya za a ga maiko to in mutum mai kwaɗayi ne sai ga kamiyan nan ba magana ga mai yana abin nan to galiban idan ka zo ka nuna musu baka so sai su ce maka babu su a wurin su koda an dafa da naman aladen in ya kare sai su ce ma babu sai su zuba ma abincin da miyar to dabarar da za ka yi in ka zo sai ka ce da Allah akwai za a samu naman in an ce ma a'a ya kare sai ka kara gaba in an ce ma babu ba a yi da shi anan shi kenan sai ka zauna ka ci to a irin wannan babin za ka iya tambaya tunda kana shakka ko ba haka bane amma ka je ka gari ka ga tsire ana yi ka ga musulmi a wurin kurin kawai dan kai kai a garin ku ka saba sai yankan wani da wani kake ci ha kuma sai ka ce wai duk inda ka je yanzu ka je Lagos kana bincika wayan ka nama ai ka gamu da aiki ba Lagos ba ko Kano ma in ka je yanka nama ai kana da aiki mutum nawa ne suke yanka nama a kano a abbatuwa mutum da yawa ya za ku yi in ka je kano ba ka ci tsire ba kuma ba mutanen ka ne suke yankawan ba musulmi ne kudu suke yankawa shi ke yanzu duk naman da mutanen kano suke ci mushe suke ci to da allah sai mu dan fadada kwakwalwa ko mu dan zurfafa tunani dan mu rage kan mu tabi'at da wahalalu gaskiya almuhim duk naman da mutum musulmi ne ya yanka shi kurum kai bismillah ka ci kayanka kuma ka ci halal ba wanda ya sai ce ma ka ci me ka ci haram to shine sai ya ce me kuma أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس haka يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها Hmm.
كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون sai Allah ke buga misali yace aw man kana maitan fa ahyaynahu a wata qira'ar mayitan qira'ar nafi'u kenan ya karanta a cikin suratul hujurat wa lahma lahma akhihi mayitan a maimakon maitan da kuma al-ardul maitatu ahyaynaha sai ya karanta al-ardul mayyita a qira'ar nafi'u kenan bitashdidi fi hadaini al-ayatain yanzu wanda yake matacce ne halakakke ne batacce kenan shine maitan mutumin da yake hala- halakakke batacce yana kan dalala baya kan shiriya fa ahyaynahu sai muka shiryar da shi kamar da ya mutu ne muka tashe shi fa hadainahu muka shiryar da shi ahyaynahu bil imani muka shiryar da shi da imani wa ja'alna lahu nuran kuma muka bashi haske yastadi'u bihi da yake haskawa yamshi bihi fin nasi hasken da yake tafiya da shi a cikin mutane ala qasdi sabili yana ban hanya ta kwarai to wani haske ne sai malaman tafsiri suka ce huwa nurul islam shine hasken musulunci dan kamar yadda ay- aya din Allah yake faɗa a cikin bakara yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur yukhrijuhum min adh-dhulumati yukhrijuhum min dhulumati al-kufri ila an-nur ila nuril islam zuwa haske na musulunci imam qatada yake cewa wannan waja'alna lahu nuran ai sai muka bayyana masa littafin Allah alqur'ani kenan mutumin da muka bashi bayyanta alqur'ani ya samu imani ta dalilin alqur'ani ya karanta alqur'ani yayi aiki da alqur'ani wanda da yana cikin bata muka shirye da shi ya fahimci musulunci ya gane alqur'ani kaman masaluhu fi zulumat laysa bi kharijin minha yanzu daidai yake da wanda yake cikin duhu duhun ma ba ɗaya ba fa az-zulumat jam'i ne na zulma zulumat dufai yanzu wanda yake kan shari'a ta musulunci daidai yake da wanda yake cikin bata na kafirci laysa bi kharijin minha kuma ma ba yi da ma ranar fita daga cikin wannan duhu na kafirci zulumatul kufur daidai suke amsa ko ba a bada an samu ba daidai suke ba كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون Allah ya ce kamar haka ne muke zayyana wa kafirai dangane da abin da suka kasance suna aikatawa ma'ana shaidan ne yake zayyana musu bautar gumaka kazalika zuyyina lil kafirin ay kazalika zayyana shaytanu lil kafirina ibadatul asnam kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa kama haka ne Allah tabaraka ta'ala ya kaddara ta shedan yake zayyanawa yake kayatawa kafirai bautan wani Allah sai ga shine mai kyau wannan aya din yan uwana tana nuna mana cewa akwai bambanci nesa ba kusa ba tsakanin mutumin da yake kan shari'a da wanda yake kan bata man yudlilillahu fala hadiya lah wanda Allah ya batar da shi ba ba mai shiryar da shi sai Allah din man yahdihillahu fala mudilla lah wanda kuma Allah ya shirye da shi ba wanda ya sai ya batar da shi shiriya a hannun Allah take kuma batarwan ma a hannun Allah yake shi daga shi ya ga dama yake da iko dan adam bai da wannan ikon yanzu wanda yake kan shiriya yana kan hanya ta kware yana musulunci daidai yake da wanda ke ba musulmi ba ga bulala ga waɗanda suke fifita kafiri akan musulmi ko kusa ko kusa ko kusa awaman kana maitan فأحينا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات كما ظلمات ما ليس بخارج منها هنا بعدي ديسكبا سيشي ميكما وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون
Allah ce kamar haka ne muka sanya a cikin kowace alƙarya ana samu a kabira mujirimi ha manya-manyan garin sai kaga su ne mabarnata a nan yana magana akan a wannan lokaci akan manya-manyan kafiran makka su ne manyan gari kuma su ne mabarnata anna fusaka makkata a kabiruha in kana neman manya-manyan 'yan ta'adda a makka to shi kenan su manyan garin su ne kamar yadda muka sanya manyan gari Allah ya kaddara ake samun wasu daga cikin manyan gari su zama 'yan ta'adda mabarnata su ake samu akan tsiya da goyon bayan tsiya da taimakon tsiya da daurewa tsiya gindi to haka kuma ake samu a cikin ɗaiɗaikun mutane ma a cikin garuruka kaga ana samun mutane wanda suke gasu ana ganin su da kimo kima a idan mutane amma kuma su ne mutanen banzan liyamkuru fiha suna makirci a gari dan ai babu makirci da ya wuce yaɗa barna da taimakon barna ai a wannan lokacin su manya-manyan garin su ne suke zama a bakin dukkan hanyoyi da ke shigowa maka a lokacin hanyoyi ne guda hudu sanannu ake shigowa cikin maka sai suke raba kansu sai su zauna a bakin kowace hanya duk wanda ya zo zai shiga maka sai su ce to kai ko ka shiga garin maka akwai wani mutum tsagera sunansa muhammadu yaro ne yana nan yana zagin gumakanmu yana zagin allolinmu ya zo da sabon addini babu ruwanka da shi duk bakon da zai shiga maka sai sun yi masa wannan hudu din ba sani ba sun tsare gari suna hana mutane su yi imani da muhammad iyaka wa hadar rajul ku yi nesa da muhammadu fa innahu kana sahiran wa kahina muhammadu matsafi ne muhammadu boka ne ka ji dan girman Allah yanzu muhammadu za a ce wa matsafi muhammadu za a ce wa boka su ce sahirun kazzab matsafi ne makaryaci Allah ce wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wallahi ba wa kowa suke wannan makirci ba face makircin zai koma kansu ne lianna wa bala makrihim ya'udu alaihim barnar makircin za ta koma kansu ne wa ma yashuruna amma ba sani cewa haka ne abin yake ba wannan abin tausayi ne kwarai da gaske wato ko qur'ani yana yana ganin kimar manyan mutane a gari kuma bai kamata a ce babba a cikin gari an ruwaito da shi ake barna ba wannan ba daidai bane kuma abun kunya ne shamfil abu ai babba ya kamata a gan shi da girma kamar dattawan gari waɗanda aka san su dattawa ne masu matsayi da kima to ka ku bari a ji ku da ku ake kulla tsiya ko da ku ake kulla barna ko ake goyon bayan barna a sha giya a gari a taimaki masu shan giya a yi zina a gari ku gina gidaje ku ta ba wa karuwai haya ku ba wa karuwai haya su yi ta zina mutum musulmi ya gina gidansa miliyoyin kuɗi ya zo ya ba wa karuwai su yi ta zina ko a buɗe shago a yi ta barna a yi ta ta'addanci wallahi wannan bai dace ba وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا ألا شو ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين Allah yana ba da labari irin manyan gari waɗanda suke fanɗarewa suke taimakon ɓarna daman tun da can an yi su kuma yanzu ma akwai su gobe ma kuma za a yi su to amma wannan wa'azi ne gargaɗi ne Allah yake duk wanda Allah ya bashi girma a gari akwai girma na sarauta akwai girma na siyasa akwai girma na mulki akwai girma na dattijantaka in an zo gari za a ce su waye dattawan garin nan dole a ambace ka akwai girma na manyan 'yan kasuwa akwai girma na manyan ma'aikatan gwamnati yanzu a garin nan idan an ce su waye manyan ma'aikatan gwamnati ana faɗa dole a ce da wani da wani in an ce su waye manya-manyan tsofaffin 'yan kasuwa ko da yanzu ba su da kuɗi dole a ambaci wani da wani in an ce su waye manyan dattawa dattawa an ce dattijo ba maganin kuɗi ne ko mulki ko sarauta ba a dattijantaka wata daraja ce kima ne Allah yake bawa mutumin da ya zama to kamamme ko mutum yana da shekaru da yawa idan ba da kamewa da mutunci ba a ce da shi dattijo sai cewa ake da shi tsoho an gane yana da yawan shekaru bai da kamewa sai a ce tsoho amma mai yawan shekaru mai kamewa mai mutunci sai ake ce da shi ai wani dattijo ne ayi to bai kamata a samu irin waɗannan su suke taimakawa barna da ta'addanci a gari ba kuma ya zamanto suna da tasiri wajen taimakon dukkan barna kuma yin alheri ya zo ba sa goyon bayan alherin wannan ba daidai bane kuma aya ta yi fada akan wannan to dole sai dai mu daka a birki a nan gurin saboda ƙurewar lokaci ga mai tambayoyi na ga yana ta leƙuni abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ko tuntuman harshe Allah muke roƙo ya mana afuwa da rangwame سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آه. Me tambaya ta farko ce, malam jiya ka yi magana a kan shan ganye da taba, sai na ji kamar da yake ke. To, amma mene ne makwacin
ina jin dan uwana ko baka tambaye ni ba tun da kace kaji kaman da kai ake ka tsargu kenan bai da kyau haramun ne shan ganye da shan taba da shan wiwi akwai wanda baya shan ganyen baya shan hayakin amma akwai shan ruwa shayi ko in ka ce shayi ai ka cuci shayi bai kamata ka ce shayi ba ka mutunta abin ai suna shan giya akwai mai shan masu tsotse-tsotse masu shan shirishu akwai masu shan benelin a benelin da dikodin din ma benelin ma ana shansa in an sha shi overdose yana yi ba koya muku nake yi ba don don kusan mun san ku- kuna yi duka wannan haramun ne dan manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi a kullu khamrin haram wa kullu muskirin khamr duk giya haramun ce kuma duk abin da yake bugarwa haramun ne ko fura ce ka ajiye ta da niyyar ta bugar da kai ta yi tsami ka sha ka fara tsalle ka yi haramun da haka da mai wiwi da mai giya da mai da mai da mai da mai da- da- da mai sholisho da mai shan kututturen dawa da mai shan kwata da mai shan benelin da mai shan dikodin da mai shan wacece wacece duk gaba ɗaya sun aikata haramun ne kuma abin tausayin shine in baka tuba ba wannan abin zai maka tasiri a rayuwarka kuma duk wanda yake irin wannan kayan banzan baya albarka ka tambayi tarihin garin nan tun da aka yi garin nan ake samun masu wannan ka tambaya ka je masu yin wannan abin sun taba gamawa da lafiya da aka ya kai dan uwana ka tuba ka nemi afuwar ubangiji me yasa ba za ka rayu kamar yadda wannan bawan Allah yake rayuwa ba me yasa ba za ka rayu ba kamar yadda limamin unguwarku yake rayuwa ko malamin ka yake rayuwa haka malamin ka baya shan komai kuma yana rayuwa normal wataƙila ya ma fi ka lafiya amma kai kana tafiya ba abu komai naka daban ne daga cikin mutane kuma wai a zuwa ta dura wa mutane wannan abun su yi ta yi su yi ta dan mutum da gangan kawai zama mahaukaci ba ka da amfani kai dai in an zo neman mutanen kirki a gari ba ka yi dan ba ka cikin layin su da haka nisanci wannan hadari ne haramun ne Allah kiyaye
Me tambaya ta biyu ce, malam masallacin da nake sallar hanya, sukan yi raka a goma sha uku har da sha ɗari da uku. Ni kuma goma sha ɗaya nake. To, da aka yi goma kafin a kawo sha ɗari da uku, ni kuma sai na tashi na kawo ɗaya a matsayin mutu. Shin na yi daidai ko ba?
to i- i- manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi ingantacce wanda ya kamata ku fahimci hadisin annabi ya ce duk wanda sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya tsaya da liman ana sallar tarawihi ya tsaya da liman har aka idar da sallah hatta yansarifa har liman din sai ya gama sallah to kutiba lahu qiyamu layla za a rubuta masa yayi qiyamul layli gaba daya a nan malamai karkashin fashin bakin hadisin da shari'in sa suka ce wanda ya fita kafin liman a ga- ya- bai gama sallah da liman ba baya cikin wannan falalar dan annabi ya ce wanda ya tsaya aka yi sallah tare da shi da liman har sai da liman ya juya ya idar da sallah ya tashi ya tafi to ya samu cikakken lada a nan gurin kai yanzu da wani dalili kake yin sha ɗaya ba da hadisi ba ne to su ma akwai hadisi irin naka wannan na sha ɗayan bai fi na sha ukun inganci ba shi ma riwayar bukhari ne an ce manzan Allah yana yin raka'a goma sha uku dama abin da ake yawo ko sha ɗaya ko sha uku ne to shi ya yi da dalili ga daraka dalili kai ka yi da dalili to shi ma yi dalili me yasa ba za ku haɗu ba ku raya dalili guda da haka wanda ya raka'a sha uku shi ma ba bid'a yi ba sunna yi kuma ya zaka ana tare da liman bai- bai gama ba kuma kana bin sa sai ka tashi kuma ka kawo wata sallah kuma liman yana ci gaba da wata- yana sallah kuma ka ce shi kake bi kuma gaskiya wannan kaga zai taimaka wajen dan kawo sababbin abubuwa abubuwa cikin al'umma ku rinka hakuri ku rinka hakuri ku rinka hakuri idan ka san ba za ka yi ba to ka haƙura idan an yi sallar isha'i ba dole bane tarawihin sai ka bari a gida in karfe uku ta yi ka tashi kai ta fafatawa Allah ba da sa'a ya fi a nan abin da nake so in maka tozali da shi raka a sha uku ma ta tabbata kuma cikin littafi ka karanta yana nan cikin bukhari kuma koma cikin takardu da malamai suka yi rubutu akan qiyamul layl na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga fatul bari ma yayi ta bayani na wayin rakoyin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da irin yadda yake wuturi duk yayi bayani Allah gana da mu
wannan ce mana don haka ya halatta a haɗa shafa'i da wuturi a sallama ɗaya.
ya halatta shafa'i da wuturi a sallama daya abinda ake nufi idan ka tashi Allahu akbar ka karanta Fatiha kai sabbi isma rabbikal ala ko kuma ka karanta izazul dan akwai riwaya da ta zo mai hukun sabbi din karanta izazul raka'a ta biyu kai kul ya ayyuhal kafirun mai hukun ka zauna zaman tahiya sai ka jona ka wuce kai raka'a uku a jere babu zaman tahiya sai na ƙarshe sai kai assalamu alaikum yayi annabi yayi sahabbai sun yi tabi'ai sun yi kai ba ma wannan ba in ka ga dama ita kanta sallar yanzu in wani limami ya ga dama a garin nan ya ga dama yayi baran faɗa yayi sunna yayi daidai misali idan ya zo ya ɗebi rakoyin nan gaba ɗaya ba uku ne shafa'i da wuturi ba misalin ba ana yin ana yin raka sha ɗaya ba to takwas ɗin nan gaba ɗaya ya jere su duk kar ya zaman tahiya sai zaman tahiya kwaya daya yayi ta daya yayi ta biyu ya miƙe yayi ta uku in ya zo ta hudu kai ya zauna ya wuce ta biyar in ya zo ta shida kai ya zauna ya wuce ta bakwai in ya zo ta bakwai sai ya zo ta takwas sai ya zauna yayi tahiya sai assalamu alaikum sannan ya tashi ya kawo uku in ka ga dama kuma tashin farko sai ka rarumi raka'a hudu ka buge tukunna ba zaman tahiya sai a ƙarshe ɗaya biyu ba za a yi zaman ya ba ka zauna sai ka wuce uku ka wuce ta hudu a ta hudu sai ka zauna ka yi assalamu alaikum ya halatta wannan a sallan nafila ta azahar ma hadisi ya tabbata riwayar imamu tirmidhi idan ka ga dama za ka yi sallan nafila ka ta azahar sai ka jera guda hudun nan direct ka haɗe su zaman tahiya kwaɗe za ka yi a wancan na kiyamun laili in kai hudu kai sallama sai ka tashi ka ƙaro saura nawa saura nawa a cikin sha ɗaya to ka jera bakwai ɗin nan gaba ɗaya annabi ya taɓa yin haka sai ka jera bakwai kai musu sallama ɗaya suna nan kala kala nau'i nau'i akwai wanda in yayi su sai ya in yayi yayi sallama sai ya haɗa biyar gaba ɗaya a maimakon shafa'i da wuturi ko to sai ya raka a guda biyar ya musu sallama ɗaya wanda yake neman ƙarin bayani da neman haske da buɗaɗawa ya koma cikin littafin fatul bari na hafiz ibn hajar al-asqalani shine sahih bukhari yaje duba kitabul wutr babin da ke magana akan wutri ya kawo nau'i nau'i samfuri samfuri kala kala na wutrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ya halatta a shafa'i da wutri wutar liman ya hade su gaba daya kamar yadda kuma ya halatta ya raba kamar yadda aka saba wannan min aba'in al-awwali da daman shi muka saba sabbi isma rabbikal a'la qul ya ayyuhal kafiruna sai mu zauna mu yi assalamu alaikum sannan mutum ya yunkura ya tashi ya kawo qul huwallahu fatiha da qul huwallahu kadai ko fatiha da qul huwallahu da falaki da nasi shikenan ya assalamu alaikum na'am
Wanda ya ce malam ni ne na zo ina yin jima sai zama ban samu raka a biyu ba amma sai ne mai jira kai ma sannan kuma sai samu matsala da aurarsa akwai kuma waɗanda suka same ta gaba ɗaya sallar amma sai shi ne jawo da aka maka lauya zan kira
mutum ne ya zo Allah ya sa haka din ya faru ku ce amin ka san mutane ma akwai kakale eh sai an kwakwalo dai duk yadda za a yi shikenan mutum ne ya zo ku ji fa irin masallatanmu da ake da jama'a shi ya zo shi ne a bayan liman ko masallaci ne ko ko su bi suke yi masallaci ne ko to shi kenan ba kowa sai shi kuma shi din ya rasa raka'a biyu ko akwai wanda suka samu cikakke ba ɗaya ba ba biyu ba to ya aka ya zama shi ne a bayan liman har liman ya je jawo shi ya kawo mishi ka gane ne ko to alhamdulillah amma za mu bada an sabi mashiyatillah kaddara din yana bayan liman din liman ya yi raka a biyu ko ya yi rafkanuwa to da ya rafkanuwa mai mace irin rafkanuwa yi ayo a gaskiya ne ko kuwa da ya rafkanuwa ya kamata a gaya mana rafkanuwar me yayi sallar ya rage ya mai da ita raka'a biyu a sallar ya ƙara ko yaya kaga anan gaskiya an bar mu a cikin duhu ni ban san wace irin rafkanuwa yayi ba ai ai kun ji tambayar ba ni takarda ka sa irin wannan dole sai an musu keke da keke tun da ka kakalo kai ma sai mun kakalo maka yace shine yana ya zo yana bin liman sai ya zo bai samu raka'a biyu ba amma sai liman ya yi rafkanuwa to wace rafkanuwa ya yi kaji daya kuma al kuma menene akwai wanda suka sami sallar cikakkiya ko sannan kuma alwalarsa ce sai ta warware alwalarwa ta liman din ko to sai shi kuma aka jawo shi to ya za a yi yala ban san me zan ce anan ba to yanzu da ce mun yayi ya zo ya samu sallah mai raka'a hudu ce ya samu raka'a biyu ko ba ka bane shi raka'a biyu ya samu kenan liman ya yi biyu kenan ya ƙara biyunsa shi liman ya cika hudu kenan sai alwalarsa ta warware to alwalar tasa da ta warware a tahiya ne alwalar tasa ta warware ko kuma ya dago daga sujada ko yaya to kaddara dan jin daɗin tattaunawa mu ce alwalar liman ɗin ta warware shi kuma wannan yana da me yana da raka'a biyu sai ya jawo masbuki shi kuma in ya musu sallama ya sallame a raka'a biyu in ya tashi ya ƙara ya musu ƙarin raka'a biyu ko ba gaba ne to ya zai yi shikenan sai ya tashi ya ƙaro sallarsa su kuma zama za su yi su jira shi idan ya gama ƙarowansa guda biyu ba dole ne zai dawo tahiya ba sai su jira shi su kuma su yi ta tahiya su yi ta addu'o'i addu'a ta kama su a ranar kenan su yi ta addu'o'i in ya zo ya yi tahiya ya assalamu alaikum sai su yi assalamu alaikum shikenan zancen ya ƙare wannan rafkanuwa ta ka gobe kuma sai ka nemo wacce ce sai ka kakalo abin da za ka kakalo tun da junan ku rika tambaya abin da bai faru ba mu je mana da shi kenan ba da ɗayar shafa'i da wuturi muhimmancinsa muhimmancin kiyamun laili sallar dare ne me shafa'i ne raka biyu me wuturi wannan mara da ake od raka da ake guda daya manzo Allah yana yi ya ayyuha al-muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil al-qur'ana tartila wa min al-layli fatahajjar bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda ya ayyuha al-muddaththir qum fa'anzir وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر فهجر ولا تمنن تستكفر da manzo Allah ya ta kwadaitarwa yake ce ga Abdullahi dan Umar yace ni'mar rajulu Abdullahi law kana yusalli min al-layl ma dalla da mutum Abdullahi dan Umar ina ma da yana sallar dare manzo Allah ya yi umarni da ai sallar dare kuma yana da kyau kai sallar dare dan masu yin sallar dare suna daga cikin bayin Allah waɗanda suke kusa da ubangiji kuma tabaraka ta'ala kuma sun misalta aikin manzon Allah da umarnin Qur'ani shafa'i da wutri ai ba wani abu ne daban ba da sallar dare ana nufin kamar yanzu da ne yawanci a iyayenmu da kakanni in za a kwanta ba a yin bacci sai an yi shafa'i da wutri ma'ana ba za a yi sallolin gaba ɗaya ba amma sai a yi raka'a biyu sai a yi wutri ina fata ana fahimta amma wuturi gaba ɗaya sallar dare ita ce wuturi yana da kyau mutum ya rinka yi ba kuma sai da watan ramadana kaɗai ba kullum kullum in mutum ya samu dama ya rinka yi dan ka san akwai yan bautan ramadana ubadu ramadan eh in dai ramadana ya zo masu tsoron Allah ne ramadan yana tafiya kuma sai a mai da komai yanda yake to wannan kaga akwai hadari kwarai alamar imani na kwarai shine wanda yake yana yi wa Allah bauta da ramadana kuma yana yi wa Allah bauta da wajen ramadana kuma sallar dare ni'ima ce alheri ne ga wanda Allah ya masa arziki ya dace wallahi malam mazan dare kenan dawaki masu sakuwa da dare wanda yake sallar dare zai ga sakamakon su a kiyama haske da albarka malamai suke ce duk wanda yake da wata bukata ya kama dare kudi kake nema dan shine abu na farko da mutane suke so wani bayan kudi sai rahama ko yawwa rahama ne mulki ne sarauta ne abinci ne gonarka ta yi kyau aure kake nema kama dare kurum kana rike dare insha Allah ta'ala Allah zai maka saiti zaka samu dacewa kuma alhamdulillah in dai ka saba kana tashi kullun karfe 4 karfe 3 da rabi za ga lokacin ya zaka rinka tashi kai yana da kyau Allah ya bamu dacewa
tambaya ta kashi da lokacin girman mu wanda ya ce malam ni ne ina sallar ala na ya kan farko sai a nan da tuna ban karanta sura ba ame a raka'a ta nawa a raka a cikin to ya kuna da karanta sura a farkon ba na'am
ya mu da sallar ta yi ba komai malaman fikin sun faɗa Allah ya musu rahama cewa idan mutum ya bar sura zai yi me zai yi sujada ko in ya bar sura ya rabkana bai yi sura ba zai yi sujada kama ya tabbata a hadisi da mutum zai zo sallah ya karanta fatiha zalla raka'ar farko fatiha ya yi ruku'i raka'a ta biyu ma fatiha ya yi ruku'i ta uku ma fatiha ya yi ruku'i ta hudu ma fatiha ya yi ruku'i yi assalamu alaikum sallarsa ta yi abin da yake wajibi dole a sallah shine fatiha la salata liman lam yaqra bi ummi alquran la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab amma dan mutum yayi bai yi sura ba sallarsa ta yi a ra'ayi daga cikin ra'ayin malaman hadisi ba malaman fiqh ba su a wurin su in mutum yayi wannan ma babu wata sujjada a kansa ma ya ma yi daidai me dalili dan kada a ce an saki wata sabuwar fatawa ko barin da na maimaita da mutum zai zo sallah ya fatiha zalla a rakoyinsa guda hudu bai kara da sura ko ɗaya ba babu sujjada a kansa kuma sallarsa ta yi shi ma magana ne daga cikin maganganun malamai kamar yadda waɗancan suka ce sai ya yi sujjada in ya bar sura to waɗannan kuma suka ce ko ya yi ma babu suran ma gaba ɗaya ma ta yi mu'azu mu'azu dan jabal sahabi ne cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yi wa mutane limanci sai ya je ya sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya dawo unguwar su ya musulmanci tsakanin sa da gidan manzon Allah da nisa mutanen sa suna zama suna jiran sa su dau lokaci suna jira sai wata rana kurun da yazo bayan ya yi sallah da manzon Allah sai yazo ya kama yi mutanen sallar isha'i kurun ba sai mu'azzu ya ranar suratul baqara ba yu yu yu yu yana ta yi to akwai wani mutumin ƙauye ya taho da ɗan raƙumarsa ya zo zai tafi ɗiban ruwa ya baro gida a gida ba abinci ba ruwa shi kuma sai ya ce bari ya ɗan tsaya a masallacin mu'azu ya sallar isha'i ya jira ya jira ya ga bakara aka jawo an ƙyar rukuyi kurum sai ya baya da ya baya kurum ya yanke sallar ya je ya tasa shi kadai yana tsayawa da ya je gama ɗiban ruwan sai kai ma'azu ƙara gurin manzo Allah ce ya rasulullahi bawan Allah ne yakan je masallacin kai je sallah mu yi hakuri mu jira shi ya dawo unguwar mu ya zo ya mana limanci kuma bayan ya dawo ya zo ya tsananta mana ya dawo suratul baqara yana ta yi yaƙi rukui ni ko na gaji na fita mu'azu yana idar da sallah irin mutane din nan yan abunan yan uwa dai ai munafiki ne yana ma'azu yana sallama wani munafiki ya ya ya fita daga sallah suka ce da shi munafiki ma'azu ma ya ce wa wannan mutum munafiki ne kai wannan mutumin ya ji zafi ran sai baci ya ce yanzu ni za ku ce munafiki ya ce to za ku gane da ni da ku kai ma mu'azu za ka gane waye munafiki Allah kai mu ranar yaƙi ya ce wallahi sai na nuna wa mu'azu dan jabal cewa ni ba munafiki ba ne haka aka je yaƙi ko aka yi ta fafatawa mutumin nan shahada ya yi ya kai shi gara gurin manzan Allah ai sai ran manzan Allah ba ce a kira mu'azu aka kira mu'azu ka ji lafazin da manzan Allah ya amfani da shi ina limamai sai manzan Allah ce a fattanun anta ya mu'az ashe mu'azu kai fitinan nan mutane ne mai fitinar jama'a a wata riwaya cewa yaya kake koran mun mutane zaka koran mun jama'a a masallaci zaka sa mutane su daina zuwa jami'i ya zaka zo mu yi sallah da kai ka je ka tsananta wa mutane Ha, wannan hadisin fa hadisin limamai ne manzo Allah ya ce da ma'azu daga yau in ka zo mutane limanci ka karanta musu wa shamsi wa duha tabbata da wane ne wane ne ya karanta masa shi wannan mutum a wata ruwaya aka tambaye shi aka ce to menene ma'azin yake karantawa ne sai ce ni je na je na wani gurnani ya ce kai manzan Allah da kai da na mu'azu ban san me kuke faɗa ba bayan an gama fatiha ni abin da na sani fatiha kadai ya ce na ni ban san ma dandana tukawa ma dandana tu mu'az ba da kai da mu'azu ban san mani gurnani kuke yi ba bayan kun yi fatiha malam bari ka ji fiƙihu dan kada ku ɗauka cewa malaman fiƙihu kurin su ne suka san fiƙihu fiƙihu yana gurin malaman hadisi sai suka ce a ashe wannan yana nuna wannan mutumin ma gaba ɗaya sallarsa shi kullum fatiha yake yi tunda ya ce shi fa bayan fatiha nan ba abin da yake sai dai subhanallahi walhamdulillah kuri yayi ruku'in sa baya ƙara komai annabi ya ce sallarsa ba ta yi ba tambayan ku nake annabi ya ce a ashe kai baka ɗaurawa ma da sura annabi ya faɗa annabi ma faɗa yayi wa mu'azu din daga nan suka ce ashe ba wajibi bane karatun sura bayan fatiha don shi wannan mutumin ya nuna shi fatiha kurum ya iya sauran abin da ake karawa bai sani ba to daga nan suka ce duk da wani zai zo ya sallah ya karanta fatiha kaɗai sallarsa ta yi to ga wanda ma sabon musulunta wanda yau yau din ne musulunta bai iya fatiha ba mai aka ce kurum ka bashi ka ce ta cewa Allahu akbar sai ya gaje ya rukuyi kurum Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kace in kaji ka gaji kai rukuyi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik okay ta an ta addu'o'i ko to kafin da zuwa ɗaya akwai ɗan sanarwa ta ganana ana tunatar da ɗan uwa cewa akwai yau na karatun mata da aka yi yau a wurin shidan wa musamman buwa saboda ka dole ta aka yi sai wa matan sarkuwa wani ne sannan kuma na ƙara sanar da ɗan uwa cewa insha Allah gobe ma akwai tasiri na Ibrahim mai girma a masallacin kare daga ƙarshe mutane da yawa sun turo ta karɓar addu'o'i sai dai kuma duka kusan abu da yake in ba da mutum da yake fama da matsala ta ciwon kai yake yi ma da masa addu'a duka sauran da mazan su da matan su suna addu'a ne suna neman addu'a ne akan bukatar su ta aure
to muna fata Allah biya mana bukatun mu gaba daya Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alna al-waritha minna waj'al sarana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la ila an-nar masirana waj'al al-jannata hiya darana Allahumma ighfir lana dhunubana ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين